بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shehinanmu da malamanmu da suke tafe da waɗanda muke tare da zuwa nan inda kan shi malam kawu muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya su yarima isa kuma ya riman gari har yanzu shugaban zakirai da yayan mu shi ma ya shaibu muna tare da shi a wannan waje to malam garba da yan uwa wadda muke leka wannan littafi mai albarka sahihul buhari da mutane masu girma masu daraja ta bangaren mulki inda kan mai girma sarkin taro ko mai anguwa muhammadu samin da sauran masu girma da wannan suke tare da su nan da wanda suke tafe da iyayenmu maza da mata wadda muke tare da su a kodayaushe da kungiyoyi daban-daban masu yabon shugaba sallallahu alaihi wasallama muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Muna da talata ishirin da uku ga watan Rabi'u Sadi. Hijiran shugaba mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da takwas ga watan goma sha biyu Disamba nila da rayuwa na biki isa danna na Maryam shekaru dubu biyu da ishirin. Muna roƙon Allah ya ba mu dacewa albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mun da kan karatu mana littafin sahihul Buhari a mujalladi na uku a juz'i na biyar a kuma shafi na talatin da uku. a cikin kitabul magazi babi na goma sha takwas a kan hadisi na dubu hudu da sittin da uku. Muna roƙon Allah ba mu dacewa a ƙungiyar agaji sai ku yi lura. A babban hanya ba haƙƙi ne na mutum da ba haƙƙi ne na mutane da yawa. Da zaran an shiga haƙƙinsu a wajen Allah ma sai a yi Nan ɗan doro ya yi doro an shiga hanya ta nan da yawa. wani moto ya zo sai ka an samu matsala ya kamata a gyara kowa ya tsaya matsayinsa a cikin dukkan harkoki a ji tsoron Allah don kada harkokin mutane ana shiga ba daɗi Allah ba mu dacewa albarka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to Imam Buhari ya faɗa cikin wannan hadisi حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي هازم قال رأيت يدا طلحة الشلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد wannan hadisin an same shi daga babban malamin hadisin na wanda aka fi saninsa da abubakar bin abi shaibatu shine abdullahi bin abi shaibatu ko daga imamul wakihu malamin imamun shafi'in nan dai daga ismail dan abi khalid wanda yake sika ne mun yi bayanin sa daga qais dan abi hazim wanda muka ce tabi'i ne babba yana daga cikin muhular mai yana cikin halin rayuwa annabi rayuwa amma Allah bai ga daman ya musulunta hannun annabi ba sai a hannun sahabban annabi amma tabbas yana da rai annabi na nan amma Allah bai shirya musu haduwa ba. Kala shi kuma ya ce, Ra'aitu na gani yadda dalhata an dalhatu ɗan Ubaidullahi, shalla'a shanyayye wato hannunsa ya yi kambale, waka wacce ya kiyaye biya da wannan hannun, annabi ya sallallahu Alaihi wasallama. shi ne manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yau ma'udin a ranar Uhudu. Imamu Tirmidhi yake cewa manzan Allah ya ce, Man arada an yanzura ila shahidin يمشي على وجه الأرض ولينظر إلى طلحة بن عبيد الله duk wanda yake so ya ga shahidi wanda yake tafiya a bayan ƙasa da ransa kurin yana jira ne ya mutu ya shiga aljanna to ya dubi dalhatu dan ubaidillahi saboda kariya da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ko da la'asar din na mun faɗi kaɗan daga cikin ayyukansa wanda ya wa shugaba sallallahu alaihi wa sallam to haka ake so matuƙar mutum yana da iko za ka iya kiyaye martaban manzan Allah to ka yi ƙoƙari ka kiyaye martaban manzan Allah saboda shi kadai ne wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi garanti in ka bi shi to ka bi Allah Allah ba mu dacewa Imam Buhari ya faɗa a cikin hadisi na gaba shine hadisi na 464 حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوز عليه باجفه له وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزي كثر يومئذ قوسين أو ثلاثا وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل ويقول انظرها لأبي دلعاء قال ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ويقول أبو دلعة بأبي أنت وأمي لا تشرب يصيبك سهم من سهام القوم نهريتنا نهرك ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوجهما تنقذان القربة على متون متونهما ايشني تفرقانه في أبواب الكون ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان وتبرزانه في أبواب قوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثة وإما ثلاثة وانا حديث وآيات من شو جمال من سابو مامر من أمالا تنقلي بركة لزوة ومن أفاتان الله كارا مسلا جاي في أبو قاسم Buhari ya kama hadisin wajen malaminsa shine Abu Ma'amar abu ma'amar al-hubali sunansa Ismail bin Ibrahim amma na masa alkunya da cewa abu ma'amar to shi abu ma'amar wannan Ismail dan Ibrahim har yanzu dan ma'amar dan Hassan dan Uzali al-Harawi ya zauna a garin Harwa kafin ya koma cikin garin Bagadada malami ne mai yawan istiqani kwarai mai tsananin bin sunnan annabi Muhammad mun yi tarjamar sa wani lokaci can baya. To amma saboda tsananin bin sunnarsa yana cewa inda za samu dabba a gidansa sai ba da misali da alfadari ko jaki inda zai yi wa samu jakin gidansa ko kaza ko agwagwa a kira shi a ce kai agwagwa kai dan sunna ne ko dan bidiya agwagwan zai ce maka ni dan sunna ne na ya halin sunnatu wal jama'a saboda tsananin su bin sunnar ma'aikin Allah malamai yan uwansa sun yarda da haka akan wannan amma da masifar Qur'ani ya zo na cewa halitta ne ko ba halitta ba to ya yi dan zamiya ya ce eh halitta ne ba maganan Allah bane Qur'ani halitta ne ba maganan Allah bane eh to shine da abin ya wuce masifan ya wuce na zo ana magana zai ce kai dai bar mu kurin mu yi bari shine abin da ya kamata mu ringa yi yakan ce ka barna wa harajana eh mun kafirce amma kuma mun fita eh yakan fari haka Allah ba mu albarkacin sa idan malami ya zama lalle za a kashe shi amma akwai hanyar da zai yi tawili kuma a kasan ba malamai irinsa irinsa sai shi to ya yi tawili da tsira amma in akwai irinsa ko wadda suka fi shi to ya yi anguri a kashe shi kulo don ilimin ba zai kashe ba akwai malaman da za su raya wannan sunnar kashe kuma daga malaminsa shine abdulwaris dan abdulwahab shi kuma daga malaminsa abdulaziz dan suhaimu babban malamin nan tabi'i shi ma mai magana tsawon lokaci can daga anas dan malik radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata ga anas dan malik kale yace lamma kana yawmu uhud lokacin da ya kasance ranar uhud in hazaman nasu wato mutane sun rizba bi ma'ana sun kari amma masu sharhin buhari sun ce kamata ya yi wajen ya zama in hazama ba abin nasi ba duka ba ne ba dukansu ba ne wasu sun tabbata ba inda suka je ba duk kowa ne ya juya ya bada baya ba a ranar uhudu na'am shi alin nabi sallallahu alaihi wa sallam to wa abu dalhata shi abu dalha baina yadayin nabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mujawwibun alaihi yana mai ba da kariya ga manzan Allah bi ma'ana yana kariya da wani garkuwa da yake tare da shi alaihi bi ja'afatin da wani garkuwa na fata garkuwan da aka yi shi da fata shi ake ce da shi ja'afa to wa kana abu dalha shi abu dalha ya kasance rajulan mutum ne ramiyan gwanin harbi na kibiya da mashi, shadidan nazi mai tsananin zafi, wato shi ne kai hari, kai ɗauki, kasara yau izin ɗausai ne a ranar Uhudu, saboda yawan harbi da yake da kibiya, sanda ainihin baka biyu suka karya hannunsa, au talasan ko ma baka guda uku suka karya hannunsa. manzon Allah shi ma a badar ya yi harbi a Uhudu, ya yi harbi da da abinan kibiya, da baka yana sawa yana ja yana sa yana ja yana hannun shi alaihi salatu wa salam saboda ganin tsananin yadda al'amuran suka kasance. Ba annabi da kansa ya yi harbi har ya zama bakan da yake hannun manzon Allah ta kare, Allahu akbar sarkiyan ta tsige haka. to shi ne kattada tulirin umanu ya karbi wannan da karye wanda komai ya ajiye ta na tarihi an ga wannan magana sai ce to bari fito muku da bakan manzan Allah sai ya fito da ita ana neman albarka da ita da kibiya to daga wannan lokacin ne ma ka samu wasu balin sahabbai ba ta yarda su taba baka ko kibiya dole sai sun yi alwala saboda girmama wannan baka na maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to kuma har zamani ya tura ka samu tabi'ai su ma narkaku a cikin kaunar ma'aikin Allah su ma sukan yi alwala ka sun taba kirya ko baka wai dan manzon Allah ya taba tabawa to kaga waɗannan da za su ga bakan da annabi ya taba to da ba san yaya za su yi ba eh tun da duk wani baka an da su taba sai sun yi alwala eh to shine da a cikin muhammada maharba da ana da su sosai to su ma haka rasi na sai a dinga yin alwala da mata baka da sauransu saboda annabi ya taɓa tabawa sallallahu alaihi wa sallam to jama'a kun ji shi abu dalha ya yi aiki a ranar uhudu har wato ainihin baka wajen guda biyu yake karewa ko uku a hannunsa saboda hidima wadda ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa kana rajulu ɗaya daga cikin sabon annabi ya kasance ya murru yana wucewa ma'ahu tare da shi in ji abali da ainihin kwarinsa minan nabali na daga kibau kaya kulu sai annabi ya ce masa unsurha li abi dalha ka ba da kibiyoyin ka ga abi dalha ma'ana nasru ka zuba su a ƙasa shi abu dalha ya ringa ɗauka yana yin harbi da shi a wa'un to haka dai abubuwan su karanga kafe cewa ƙala sai ya ce wani shirihun na biyu sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya zama yana bi da ido yana kallo yanzu da ido da tsauni yana kallon su jama'an kafirai fa ya kula abu dalha sai abu dalha ya ce masa bi abi anta wa ummi ina ba da kwansan mahaifina da mahaifiyata gare ka ya Rasulullahi. Za tu shire karkarin gare kowa kana hange ainihin inda kibiyar take tafiya. Yusibu ka sahamun min sihamil qaumi. Wani kibiya daga cikin kibar na abokanan gaba zai same ka. Ya Rasulullahi zauna kurin abinka. Na hari kirjina dona na hari kafan san kirjinka. Eh. wato da duwabin harbi na shi ya kare ya komai idan an harbo kibiya yana ganin tana zuwa to sai zo ya kare ta zai bude girjinsa domin ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa yana kallon annabi amma girjin sai na ganin kafurai shi kuma abu tijana ya zo daga baya iskan sa yana kallon manzon Allah bayan sa ya ba kafurai baya kuma suka ja kibiya su harbi manzon Allah ta baya to sai samu abu na bishima haka suka sa manzan Allah tsakiya wato sahabai sun yi aiki mu ba za mu iya yin aiki irin nasu ba suna ji ba wai ba sa ji ba yana sauka a cikin su amma duk wannan sun mai da shi wasa sun da dai annabi na gaban su su dai babban muradin su su ba annabi kariya Allah ba mu albarkacin su albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin waɗanda a ranar Uhud suka ba da taimako akwai Aisha, wani kan ra'aitu Aisha ta. Na ga Aisha binti Abi Bakarin, matan Sayyidina Abubakar, matan wa kenan. Ya ga Sayyidina Abubakar, matan manzon Allah ko? To wa Ummu Sulaimi, ta Ummu Sulaimi, ita kuma matan wane? Matan Abu Dalhatu Al-Ansari. Ummu Sulaimi wannan ita ta haifi Anas dan Malik. Ummu Sulaimi wannan. ita ta kama hannun ana ta kawo manzan Allah ga wannan yaro ya maka hidima kuma abin da ya sa ubansa ya tafi ya bai wasu ke mutuwa ya amma a kirkanin abin da ya faru cewa ya in ba ta ba daina son annabi ba wallahi ya fita ba za ta ji labarin shi ba ita kuma ba ta daina ba shine da ya fita sama karyafi ƙasa ya bi ya ji ya mutu ne sai Allah to saboda haka sai ta bar shi da wannan yaro maraya uban shi baya shine da annabi ya zo ke ta kawo ta ce to ya rasu lalla ga wannan yaro kashin da muka yi da ubansa annabi ya nuna mishi ƙauna da soyayya saboda wannan hali da uwarsa ta shiga to kuma ita wani musulmi ita ce wanda abu dalha ya wuta to da ita da matan manzon Allah ita ce Aishatu bintu Abi Bakari to su ma a ranar Uhud ba sun kawo sauki sun kawo taimako a wajen To ga abin da suke yi za a gaya mana irin ayyuka da suke yi, Allah ba mu albarkacin su. Wa inna huma hakika su biyun nan la mushammirata ne wato sun yi damara. Eh sun daddaure sun dan damara irin yadda mazaje suke shirya mazaje wajen yaki to su ma su yi damara irin nasu na mata. Ara shi ne ruwa mai na cewa ina ganin Adama su ilma ainihin wato munduwa da yake gabansu saboda sun ja abin daurewa sun daure nan cikinsu da ainihin maransu mayafinsu ya dago ana ganin makyangeman gabansu da saboda haka suna ganin wannan munduwa tan kuza ne suna ainihin motsawan wato tan kuza ne suna daukan alkiraba wato tuluna na ruwa ya su ɗibo ruwa a cikin tuluna alamu tunihi ma kuma suna dafa ruwan a kan kansu wani sayin a kafadun haka suke dauko ruwan ture ganihi ture ganihi suna zuba wannan ruwa sai abuwa ilkaumi a bakin sahabban annabi kana zaune ishe ruwa ya kama ka ka baɗi bayan da ka iya sai su kawo ruwan su baka suna diddilawa kana sha Allah ya saka musu da alkhairi idan ruwan da suka ɗibo a tulu ya ƙare sun matarji ani sai su koma fatam la'ani har su tuka wannan tulun sun matace ani sannan sai su sake dawowa fatum rigalihi su zuba wannan ruwan fi afwahil qaumi a bakuna na sahabban manzon Allah a cikin wannan hali da ake yi shine Allah sai ya allanta kai gashi hali ne na tsoro hali ne na damuwa hali ne na firgita amma wala kadawa ka a saifu hakika takobi ya fadi min ya dai daga hannun abi dalhata in ma marratai ne in ma dai takobin na yara da hannu sau biyu ne wa in ma salasan ko sau uku ana bayani shi wannan abu talha wanda yake ba annabi kariya zai yi gefe ya dauke shi saboda tsaban nutsuwa don Allah ya riga ya ce an zala alaikum amanatan amanatan Na'am.
to wannan nutsuwar har sai ta ba wani abin da yake firgita su har bace sai dauki mutum abin ya ba wannan al'amari ya ba to shine aka ce an taba samun wata baiwar Allah mace ce tana da ciki ta zo ta kwanta a kwanciyarta ne a kwanci ta haihu ba ta ma sani ba ta tashi ne gurin ta gawar yana kuka eh shi Allah duk abin da yake mai wahala in Allah ya ga dama ya mai da shi ba wahala yanzu ne eh a ce dai mace mai ciki yadda yake damun su kuran ta kai sai dai ta ga ta ta haihu wadan da an taba samu saboda ne zuwa da Allah subhanahu wataala ni ga dama yake zubawa a cikin halittu saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu cikakkiyar nutsuwa duniya da lahira sai abin da zai daga mana hankali Allah magance mana shi albarka annabi Muhammad muna wa galadiman gari barka da zuwa da sauran bayin Allah da suka iso mana a wannan waje mai albarka to liman da na'ibi su ma su iso a liman muna maka barka da zuwa na'ibi ma muna maka barka da zuwa Allah ya kara lafiya Allah ya biya bukatu حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون كسرها إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله وقراهم فرجع أولاهم فاجتلتك هي وأخراهم فبصره كيف تفيزموها بأبيه اليماني فقال أي عباد الله أبي أبي قال قال فوالله ما تزوه حتى قتلوه فقال هبيبة يغفر الله لكم قال عروة فوالله ما زال في هبيبة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل وصرت علمت من الغزيرة للأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وابصرت واحد haka suka ce malaman to imam al-buhari ya samu wannan hadisin wajen malamin sa ubaydullahi dan sayyidu dan yahaya al-yashkuri wanda yake masa alkunya da abu qudamatu as-sarasti wato mutumin nayi sabori a tunda muka faro hadisin imam al-buhari nan shekarar da ta gabata da wannan sai yau muka samu malamin da yake zaune a birnin nayi sabori sai yau muka samu gashi shine Ubaidullahi dan Sayyidu Allah ba mu albarkacinsa wannan yana nuna hadisan annabi sun shiga duniya ko ina lungu da sako duk sun shiga domin godewa Allah mu ma albarkacin haka ne gashi yanzu littafin ya zo hannun mummunan yan Najeriya littafin da marubucin shi mutumin Rasha ne USSR wanda ya rubuta Bature ne ya rubuta Sayyid Buhari ba ga Larabe ba ne ya koyi larabci da ya iya kuma ya yi wa musulunci hidima shi yasa duk wanda yake so ya musulunci hidima sai ya dan koyi wani abu ya iya gwargwadon iko to sai ji dadin lamarin to shi yasa muke jawo hankalin shakirai ku dinga neman ilimi kun ga shakiran mu na Kano dalilin da yasa suka zarce na ko ina sun yi karatu sun yi ilimi ina jin wani yana cewa kar ku ga Hafizu Abdullah Abdullah kuna daukan shi shagiri malami ya ringa kawo tarihinsa kuma rasuwan maulanmu Sharu Rabi Usman Baba a cikin kasida da Barhama ya masa ya faɗi irin karance-karancen da Sharu Rabi Usman Baba yi su ilimin nahun nan su balaga nan su tasribin nan su lugga su fikihu su hadisan duk wannan ya karanta su ba wai sha'iran ne kadai haka ba a sha'irai ne amma akwai ilimi to saboda haka shi kuma duk abin da ya hadu da ilimi to yanzu zai ci gaba wannan dama ka'ida ne ta rabbul izzati in aka yi haka to saboda haka a ringa koya dai Allah ya taimake mu baki daya to wannan malamin Ubaydullah dan Sa'idi ya samu hadisin a wajen malamin sa Abu Usama Hammadu bin Usama daga Hishamu dan Urwatu daga babansa daga umil mumini na Aisha yarda Allah tabbata gare ta ta ce lamma kana yawmu uhudin lokacin da ranar uhudu ya kasance kuzumal mushrikuna a farko farkon yaki mushrikai sun karaya an rizba da su yaƙi ya ce su sun kare sun juya sun ba da baya suna gudu to ana cikin haka fassara a iblis sai iblis ya yi kururuwa la'anatullahi alaihi Allah tsine wa iblis wato suna nufin abdullahi bin qami'ata wanda ya daga murya ya ce na kashe muhammadu to shine iblis din kun gane karatu eh alkinaya suka masa domin ya cika cikakken matsayaci ya cika iblis domin wannan magana ya sa mutane da yawa sun kare ba don wannan magana ba wasu sabon ba inda za su amma wannan magana sai nuna musu a to tun da shugaban yaƙi ya karye wa zai tsaya kun gaba wanda zai tsaya to shi yasa wannan kalma da ya faɗa sai ta jefa razari a cikin zukatan musulmai to shine nan sai take cewa ai ibadan layi wa kurahum wannan kuma manzon Allah kenan war rasul ya da ukun fi ukurakum fi ukurikum yana ilayya ilayya ibadallah ana muhammadur rasulullah ko jin sunan muryan annabi dan sun san muryan annabi daban ne shi muryan sa daban ne sai suka gane annabi na da rashi bai rasu ba to shi ne ya kara musu karfi kaman an musu allura to kuma shi ne suka fiyo to shi ne nake cewa ai ibadallahi bayin Allah ukurakum ga wasu jama'a a bayan ku shi ne mana ukurakum faraja al-ulahu sai mutanen da suke gaba suka dawo wannan a gaba ula ukura wanda suke baya to dama sahabai sun kai zabi sun kori sun kori mushrikai to su mushrikan da suka aka kore su da iblis ya kururuwa cewa ya kashe Muhammadu su waɗanda suka gudu sai suka ciyo. Nan kuma ga abin da ya faru alimu dan walilu da ya kirma su bin abin jihar sun biyo ta kan wannan dutse an kashe sauran wanda suka tsare rumat. To saboda haka da ukurahum da ulahum sai suka zo suka rizba jama'an annabi a tsakiya. To wannan shine abin da ya faru a wannan rana din. To shine nan ake gaya mana. To ulahum wajen da siya ita umar mumini na aisha da ainihin yar uwanta da dai wasu sauran mata ma da suka zo wannan yaƙi din da suka samu ƙarfi na ainihin fuskantar yaƙin su ma sun yi yaƙi yanzu ba maganan wani ruwa ne kaɗai ba a maganan yaƙi ne abin da ya faru annabi muhammad mata da yara ƙanana da tsofaffi wannan jinsi uku annabi ya kan sa su a baya ya tara su sai nemi samari masu ƙarfi su yi gadin su to a cikin taron nan sai ga yaƙi yana nema ya karya musulmai to matan da suke da ƙarfi irin su Aisha irin su Ummu Sulaim su ma sai suka zo suka shiga yaƙi irin su Nasiba bintu Ka'ab Ummu Ammara sai suka zo suka shiga cikin yaƙi to ga wasu tsofaffi guda biyu suna zaune wannan na farko yamani yamani shine uban uzai fatu bin yaman maguci sirrin manzon Allah to akwai ubansa ya tsufa girma kama shi ya zo zai yaƙi annabi ya ce da tijo a huta to akwai kuma wani tsohon shi ma guda ɗaya shine sabisu dan waƙashu shi ma sun zo annabi ya ce to do an muku abuwa ko ku zauna to da suka ce ya kiwa karewa annabi suka ce ina ba zama magana zama bai taso ba da tsufan da komai to shine suka taso mata suna ba da nasu gudunmawa su ma waɗannan suna ba da nasu gudunmawa wannan tsofaffin to waɗannan biyu shi ainihin sabitu dan wakashi a cikin tasowa da yake zuwa sai ga wasu ƙungiya na mushrikai sai suka haɗu da shi to shi nan take suka kashe shi shi kuma yamani ya samu daman har shigowa cikin sabon annabi to amma tun da sun san wayannan mutane an bar su a can ne ba za su zo wajen yaƙi ba ba wanda ya taɓa zaton yamani ne sai dodan musulmai sai suka kai mishi bara suka da takuban su sai sara ɗansa kuma yana leƙa sai ga babansa ne ce babana ne babana ne babana ne ina an riga an kaskare shi an kashe shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a biya diya to shine ma'aikin Allah diya da yace za a biya sai shehu zai ba shi ya rasulullahi diyan da za a bani na ba sahabbai a ba su eh a rarraba musu a ƙara musu himma a ƙara musu ƙarfi wannan abin da ya yi ya birya nabi Muhammadu ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji daɗi a shehin mu ya yi so shehin ma sanu na shagi ziyada ya yi so wannan waje mai albarka a akara maka Allah muna maka barka da zuwa muna fatan Allah ƙara maka lafiya Allah ya biya bukatunka Allah ya sa ka zama lafiya albarkan ci da rasulullah eh barka da zuwa barka da zuwa Allah ƙara lafiya barkan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sannu da kokari muna godiya kwarai muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi muna godiya alhamdulillah eh shugaban mana masu karancin shiriya shi ma ya zo ga yayan mu dalladi can na ga yana leke leke shi ma yana neman wajen zama sai ya nema mishi wajen zama barka da zuwa Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya haɗa mu a gidan aljanna baki daya a gaban maulana rasulullahi eh da ne ma mishi wajen zama shi ma ya samu waje ya zauna alhamdulillah jama'a kun kuna ji ko to wannan shine abin da ya faru a wannan yaƙi wato idan al'amura sun kirme kafirai sun yi wa mutane ba zata musulmai ba zata to an ce kowa ya fito eh hatta yara hatta mata kuma su ba da guduma to shi da irin wannan babi al'amura ya kai inda aka kai yaƙi yana zo ya zama wani kiri saboda haka ga ummul mu'minin Aisha ta fito ga ummu Sulaimi ga irin su ummu Ammara duk sun fito Allah ba mu albarkacin su ga wayannan da fitan wanda karfin su ya kare ma su ma sun fito sojan su ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama gudumawa kuma lalle sun ba shi gudumawan Allah saka musu da alkhairi to shine nan ake faɗa a ko wallahi ina rantsuwa da Allah ina jin wajen ne ko baba sura huzaifatu kun ga wajen baba sura huzaifatu fa'izan huwa bi abihi shi huzaifa yana lalle kawa sai ga babansa ya fito al-yaman sunansa kenan faqala sai ce ai ibadallahi ya ku bayin Allah sahaban manzon Allah abi abi mahaifina ne mahaifina ne ba ma lokacin har ga an tsare shi kuma shine sanadiyar mutuwarsa nan take ga tsufa ga tsara kuma tsaran nan ba ɗaya ba ba biyu ba kuma kar ku manta har ga an kuruta cewa an kashe manzon Allah to sahabai abin ya yana cikin zuciyarsu kan ya uwa da wabi to sai ga shi sun samu wani wanda suke ganin wajen nan ba musulmi bane to shine suka aukan masa da tsara da yake Allah shirya ta inda zai samu nashi sahadan kenan yau kala sai ce kala sai ta faɗa fa wallahi ina rantsuwa da Allah mahata jazu ba su kyala tsaransa ba hatta katalu har sanda suka kashe shi fa kala huzaifa sai huzaifa ya ce ya gafiran lahulaku wannan kuma ba a filin yaƙi ya faɗa ba an riga an kare an dawo madinatul munawwaratu ake magana sai shi huzaifa ya ce duk wanda suka yi ya yafe mu gaba ɗaya ya yafe ba ya buƙatan komai shi ya sa ko da manzo Allah ce zai bashi diya ya ce a wannan kuɗin da za a ware a ba sahabbai su ƙara himma ƙara wurwatu wurwatu ya ce wallahi na rantsuwa da Allah ma zalar fi huzaifatu baqiyatu khairin bai gushe ba akan huzaifatu wannan hali na mutunci wanda yayi annabi yana girmama shi da wannan hali hatta lahika billahi azza wa jalla har san da ya rasu ya koma ga Allah wato ashe mutum kan aikata wani aiki sai samu ɗaukaka wajen shugaba ko a wajen iyaye ko a wajen manya annabi yana ga wannan talaka ne in an ba shi kudin na yana ga zai karɓa yanzu yanzu amma ya ce sai sun kuro baya so a raba wa sahabbai kaga wannan abin sai ka mishi daraja a gaban maulana rasulullahi to shine ya magana kuma akan basurtu shine mai ma'anan alimtu min albasirati fil amri wa absartu kuma min basar da aini na daga ganin gido wato basaru da basiratu wannan mun sha magana kansu a lokacin tafsiri wannan gani na zuciya wannan gani na ido gani na ido shine basaru na cikin zuciya ita ce ake ce basira to shine nan ake magana a kansa wayu kalu ana faɗa ma basurtu wa absartu basurtu mai sulasi kenan absartu mai rubai duk ma'anan su ɗaya ne wato na gani ne illa wannan a zuciya ne wannan a idon kai wato zuciyar mutum tana da ido yadda za ta leƙa ta hango wani abu shi na ta ce basirar yanzu tun muna karanta tarihin uhudun nan sai ka ga a zuciyan ka ga abubuwan ga yadda ake yin yakin ha to ai wancan zuciya idon ka da yake zuciya da shi ne kake ganin filin ainihin urdu da yakin da ake buga ga baki daya amma wannan ido naka nan baya iya wuce wannan eh Allah ba mu albarka na Muhammad babi na goma sha tara babin kaurin lahi ta'ala babi na badin Allah ta'ala wannan babi kuma zai magana ne akan a cikin asabu rasulullahi an kasu kashi kashin farko sun tabbata tare da annabi Muhammad Allah ba mu albarkacin su kashi na biyu sun taimauce sun gegece ba su san me za su yi ba wasu sun yi nan wasu sun yi nan wasu sun kama hanyar dutse a kashi na uku kuma su sun kama hanyar madina akwai ma wanda suka yi sa madina to yanzu wannan da suka ba da baya suka kama hanyar madina ko suka yi sa madina da su Allah zai magana kan wannan aya gashi sai Allah ya ce a cikin Qur'ani cikin suratu Ali Imrana aya na ɗari da hamsin da biyar. Innan lazina, innan lazina, lallai waɗannan tawallau minku yau maltakal jama'ani, inna masa zallahumun shaidanu bi bali ma kasabu, wala kada fallahu anhum, inna Allah zakurun halim. Wannan shi ne aya na ɗari da hamsin da biyar a cikin suratu Ali Imrana. innan lazina hakika waɗannan sahabbai na maulana rasulullahi tawallau da suka juya suka ba da baya min kum daga cikin kukun sahabbai daga cikin asabu rasulullahi eh mu ne muke iya faɗin irin waɗannan abubuwa cewa sahabbai sun juya sun ba da baya ko sun girka da gudu ko sun yi abin na a'a amma su malamanmu ladabi suke wa sahabai innal ladina tawallaw minkum lalle waɗanda suka yi zikiri daga cikin ku yau masakal jam'ani a ranar da runduna biyu ta haɗu haka suke cewa saboda girmamawa su ba sa iya cewa sun jura sun ba da baya bare su faɗa yadda na faɗa yau kaman kwana biyu ko uku ne da nake karanta ayan na can inda muka yi maulidi kofan babakan nake cewa sun girke a guje a wannan sai a bakin mu yara amma manya ku lura maulana shi da rusman bauchi ne zo wannan waje baya iya faɗin haka eh kuma baya tsaya ya yi dogon jawabi saboda ba wahala sai ya kuka baya iya jurewa duk lokacin da shi da zai dauki kiskan muhudu sai ya yi kuka duk lokacin da zai karanta tarihin rasuwar manzon Allah sai ya yi kuka baya iya jurewa eh to saboda haka mu dan yara ne muna roƙon kuma Allah ya mana abuwa dan girman zatin sa lalle waɗanda suka jura da baya yawmal taqal jam'ani a ranar da runduna guda biyu ta musulunci da ta kafirci take haduwa inna ma kadai a shaidani shaidan ne iska zallahum ya zama da kafan shi ya rude su bi ba'ali ma kasabu da shashin abin da suka aikata ko shaitan ma da ya samu iko a kanku ya samu iko ne saboda sun yi laifi shine ma'anar bibari ma kasau amma duk da haka wala kala afallahu anhum wallahi hakika ubangiji ya yafi musu Allah zan da ya amfani da lamul kasmi ga kadinata hakiki wallahi hakika Allah ya yafe musu kuma Allah bai kawo wani lamiri ba bai kawo wani suna ba a'a sai kawo suna al'azamu shi ne Allahu, abba Allahu, Allahu abba, don karkashi wani ne daban yake yabiya, a Allah ne yake yabiyan da kansa, inna Allah lalle Ubangiji, gakurun ne yawan gafara ne, ga bayansa a bisa kuskuren da suka aikata alimu mai yawan juriya ne a bisa irin abin da suke aikatawa yana musu jinkiri ne a nan duniya kan aje lahira kuma abin da zai gudane gudana Allah ba mu dacewa ba Buhari zai kawo hadisi akan wannan babi حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قال هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن أمرا فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني قال نعم أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلمه فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم أنه تألف عن بيعة الروان فلم يشهدها قال نعم قال فكبر قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله أبى عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تاته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيره عن بيعة الروان فإنه لو كان أحد أعز ببدن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكان بيعة الروان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان أذهبت هذا الآن معك wannan hadisin abdanu shi ne ya samo shi malamin imam buhari abdullahi dan usman daga abu hamzatu abu hamzatu sukari ake ce da shi abu hamzatu sukari babban malami ne shine muhammadu dan maimunu a sukari to wannan ilafa na a sukari ba wai yana sai da su gaba ne ji malaman tarihi a iya magana ne da allah ya hure mishi idan yana magana saboda daɗin zancensa sai ka ga har bacci ma zai ringa ɗaukan mutane da shi sa ake ce da shi a sukari saboda iya zancensa eh idan malamanmu ko idan maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya tashi yana majalisi saboda daɗin zance nashi sai ka ga shafi awa ɗaya awa ɗaya da rabi amma mutane ba ma sani ba ko kuma kosa ba haka maulana shehu dairu ya tashi yana majalisi shi ma haka ne Allah ba mu albarkacinsa albaran maulana rasulullahi Allah ba shi harshe Allah ba shi murya Allah ba shi karkuwa kuma Allah ba shi fahimtar alkur'ani yana da wahala shehu ya kawo maka wani abu bai zo maka da wani abu na ayar qur'ani wanda zai gamsar da kai ba ina da wuya saboda fagensa ne Allah riga ba shi ya amince maka to shi wannan malamin Abu Hamzata shine wato Muhammadu dan Maimun mutumin warware marwaza Allah ba mu albarkacin sa shine san da ya shafe wajen shekara talatin yana azumi kuma inda ya ci abinci baya cin abinci ya koshi har ya koma ga Allah ta ahli sunna ga dai abin koyi dai ga su waɗannan manya-manyan malaman eh lalle ai koyi da su dan a samu albarka Allah ya samu dace albarkan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shi kuma ya samu hadisin daga malaminsa shine Usman dan Mauhabi wato Mauhabu sunan kakansa ne Usman dan Abdullahi dan Mauhabi ake cewa Abdullahi shine babansa Mauhabu wannan wato kakansa ne yana daga cikin wanda ake dangana musu kakanni zuwa gare su shine Usman bin Mauhabi na tashi na ta neman tarjamarsa Usman bin Mawhabi na duba duk littattafan da suke nuna na tarjama ban ga sunan sa ba. Eh sanda na kusan magajiya to a sibbatin sabuwatu wurin sai yake cewa Usman dan Abdullahi dan Mawhabi ana dangana masa kakansa kuma jama'a ku zo na bin mamaki wato idan Allah yana so ya taimake ka sai ya taimake ka ni na gashi da bincike nan tashi kurum sai na tuna da wannan littafin sai na kamo shi ina buɗe a buɗewan farko a jizayin farko sai ga sunansa buɗewa na farko saboda haka muna yi wa Allah godiya ana dangana masa sunan kakansa shi ne Usman dan Mawabi kada yace ja a rajulin wani mutum ya zo rajulun wani mutum ya zo wannan mutum hajjal baita ya zo aji dakin Allah kuma ina daga cikin mutane wanda aka shayar da su wasu abubuwa gurbatattu a ƙila yana ɗaya daga cikin mutanen da aka cusa musu zagin sayi na Usman bin Affan zagin sa suke yi to sai zo aikin aji ya zo aikin aji kamar yadda ake karantawa nan fara a kauma sai ga wasu jama'a julusan suna zaune faƙala sai ce man haula yi rukuhudu su wane ne waɗannan a zaune ƙala haula yi ƙuraishun ce wannan ƙuraishawa ne sahaban annabi wanda suka yi hijira suka je madinatu munawwaratu yau ga su sun zo makka sun zo aikin aji sai aka haɗu a wajen ƙala sai ce man shehu to wannan wani malami ne tsohuwa ka nake gani a tsakaninsu kalu ibn umar suka ce abdullahi dan umar ne ba ta abu sai zo masa fa kana sai ce in dai sai duka ne zan tambaye ka kuma na maka magiya da Allah ka bani amsa saboda Allah karka mun kwange dan tambaye ka an shay'in wani abu a to haddisu ne shin zaka gaya mun gaskiya ba zaka boye mun ba kala sai ce eh zan yi haka sai ce to an shudo ka bi hurmati hazal bai ina gama ka da alfarman wannan ɗaki mai alfarma alkabatul musharrafa ata alamu yanzu kana sani anna usman bin affana cewa sayyidina usman bin affana farra yawma uhudin aka yi fada eh yayi zikiri ranar uhudu kala na sai ce farai kala sai ce fata alamu kana sani shi usman bin affana ta gayyaba an badare har yanzu shi ma ya jinkirta daga barin badar falan ya shahadha bai halarce ta ba wato ba na so ringa fasarta kalmomin ne kai tsaye shi ne nima nake aron irin kalmomin malamanmu falan ya shahadha bai halarce ta ba kala na amce ce eh kala sai ce fata'lamu annahu ta'allafa an bai adar riwani shin ka san sayyidina Usman bin Affan bai halarci bai asar ruwani ba adam ya shahada kala na ya ce dun na sani don wayoyi uku kenan kala sai mutum ya ce ba kabbara sai kabbara Allahu akbar ashe an gaya mana gaskiya ashe an gaya mana gaskiya sai ya juya zai tafi kala ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce da shi ta'al zo ka ja baki ba fassara ka tafi zo maka fassara mana ta'al lukukudiraka in baka labari wani ubayyana laka bayyana a gare ka amma su da ni anu kan abin da ka tambaye ni tambaya na farko amma firaru wuyan mahudu amma dai yin zikirin sayyidina usmanu a ranar mahudu ba sharu na shaidawa ga Allah annan la hakika Allah a ba anu yayi abu a gare shi tunda Allah ce wala kada afallahu anu Allah yayi ya biya kaji wannan wa amma ta gayyuhu amma kuma jinkirtarsa da ya an badarin daga barin yakin badar fa innahu yadda lamarin yake kana ta ta hubi ta rasulillah a ƙarƙashin shi bi ma'ana yana auren yar manzon Allah wa kana marilatan ba ta da lafiya fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ne da shi inna laka ajra rajulin mimman shahida badaran wa samu ka zauna kai jinyan wannan yarinya a maimakon haka Allah zai baka ladan mutumin da ya halarci badar kaso wanda ya tafi yakin badar wa amma ta kan yi buhu an bayyatar luwan kuma jinkirtarsa daga barin wuyan cabba a ran da aka yi bayyatar luwani fa inna hu law kana ahadun da dai ya kasance akwai wani mutum ɗaya a azza mafi yawan dangi bi badanin makkata a ƙwaryen makka min usman bin affana daga usman dan affana la ba'athahu makanahu da manzon Allah ya ke shi zuwa ga makka ba aka Usman azala ta yake Usman kuma Usman ba zai wa manzon Allah ta wurin kai ba wa kana bai aka ruwani bai aka ruwani kuma ta faru ne ba da ma zahaba Usman bayan Usman ya tafi cikin garin Makka wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce lokacin da aka zo yin chaffa biyadi bil yumna da hannunsa na dama annabi ya daga ya ce hazihi yadu Usman wannan shine hannun sayyidina Usman kada raba biya ala yadihi sai manzon Allah ya haɗa wannan hannun da hannunsa ɗaya فقال يجي هذه لعثمان وأنم بيعني لسيدنا عثمان لمولانا رسول الله وشيني سيدنا عثمان ما يكن شيء ainihin tafiyar masu tsara mun alheri domin hannu annabi ya daga ce nawa ya ce duk da za a tara hannaye na biyu da tsagobi na biyu ba su kai kima darajar yatsa ɗaya na hannun annabi ba amma annabi hannun gaba ɗaya ce wannan nawa ne ya ce ni kada cikin sahabbai na samu wannan saboda haka nawa Allah godiya to da Abdullahi da Umar ya bada wannan sai ya gaya wa wannan balarabe ya ce izhabbi haza al'ana tafi da wannan ilimin wancan abin da aka baka gurbatacce ya ce wannan abin da na gaya maka shine hakika saboda haka a cikin na so ka ban labari ina ne sayyidina usman ya yi laifi ba ko daya ya ce to yi zafi haza maka wannan ilimin tafi tare da shi garin ku ka je kai ta bayani akwai saukan qur'ani da aka ce za a yi a wannan waje yara guda biyu za mu takaita karatun a nan saboda wannan sauka da za a yi kuma muna roƙon malaman mun sun zo sai su mana addu'o'i baki ta jama'a muna muku godiya Allah ya saka muku da alkai Allahumma tambayoyi to bismillah Assalamu alaikum mai tambaya na farko na cewa assalamu sallahu ya halarta shi ba sharifi ba ya auri sharifiya ya halarta eh illa dai kurin ya kiyaye martaba na gidan manzon Allah fakat kuran shi na abin da ake so amma ya halatta a musulunci saboda haka masu saukan kar ku jira sai an gwana jiran ku a shirya su saboda da an gama malamin ya gama tafi sai su zauna tambayar shi na gaba shi zai iya sa wa yarinyarsa suna dariƙatu dariƙatu ƙwarai kuwa eh wannan dariƙatu ka ga sun halarci da wani falasta to wannan ƙwarai da gaske za a iya sawa menene hukuncin mutumin da ya saki matarsa kuma sun haihu yara tare da su kuma sai ya zamo ya tsane yaran ya yi wata mata matan ma sai ta tsane yaran to menene hukuncin wannan miji kuma mijin cikakken muhammadawa ne tattara wannan tambaya an sake maimaita shi an yi shi wani rana to muhammadawa ku yi kokari ku gyara halayen zai iya yiwuwa akwai dalilin da ya sa ya shika domin shika kurin bai zuwa haka dole sai da dalili to amma dai abin da muke roƙo dan girman zatin Allah idan ka rabu da matanka ai ƴaƴanka ƴaƴanka ne ka kula da su abin da ya zama wajibi a kan su ka kula da su ana samun wasu mataye mugaye wanda aka bar musu yara billahi allazi la ilaha illa huwa suna wahalar da su na gani da ido na matan da ta hana ‘ya'yan kishiyanta abinci kuma ta yi abinci. Da muka je gidan an ɗauke ni mun je gidan muna magana. Sai yaron ɗaya mai ɗan wayon yake cewa ai abincin da sai ta kai ɗakinta sai ta musa. Yaron ce ta abincin yana ɗakinta ta musa mijin ya tashi zai shiga ya duba ta tashi ta bi shi a ɗakin ta duk da abincin. Ina bayi da sa. ‘ya'yan kishiyar da ta basu abinci ya fi ƙarfin arzikinsu, bare ta dora su a kan al'amura waɗanda suke na arziki. To kaga wannan, in ta samu dama ma za ka kashe yara, Allah tsare mu, saboda haka kai ka kula da yaranka. To shi yasa ma ake cewa tun asali ka yi hankuri, ka rike matanka. Malamin mai na ce daga nan da zuwa shekara ɗari biyar ɗaya zai bar daya. Insha Allah, ko kai ka mutu ka barta ko ita ta mutu ka barka. ya hankuli don Allah a yafe wa juna a zauna lafiya. Allah ya ce mana. Na'am. Mutum ne noman shinkafa ya samu buhu goma sha shida. Buhu nawa ya kamata ya bada zakka? Eh a bisa zai tambayi buhun ya danganci ma wani irin buhu. Kun san buhunan kala-kala ne. To alal akalli dai in an ce a kowane buhu goma za a ɗauki ɗaya ba zai ba da ɗaya ko da ɗan rabi haka. Amma ba san ma dai ko kwano nawa ba ne. na farko dai ya gane ko ma kwano nawa ne sannan a gane yadda abin yake. Assalamu alaikum da fatan shehun yana nan lafiya Allah ya kara lafiya da kurayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abul fatimatu zahra amin Allah ya ji kan maulana shehu malam Abdullahi baba amin da tambaya yana cewa shehu menene hukuncin mutumin da yake zargin matarsa da yin alfasha wato zina a hali kuma harfin haihu ta yi mishi rantsuwa ita kuma take ba ta taba sanin wani da namiji ba ta yi shi amma kuma sai ya gibe yadda ba yana kiranta ma da suna karuwa to a ƙarshe sai ta nemi lalle ya sake ta kuma ya sake ta to yaya matsayin wannan miji din tana mashayi fatan alkhairi Allah ya kara lafiya idan ya yadda dan ɗansa ne farima in bai yadda ba babi na li'ani yana shigowa kenan wannan shine babban matsala saboda haka maza maza ka gaya wa iyayenta a neme shi a gaban sarki ko kuma gaban galadima a zauna a yi magana shin ya yadda ɗansa bai yadda ɗansa ba sai an biya domin ba yanzu ake tunawa ba gaba eh wannan shine maganan ya fi karfin fatawa kurin namu na nan sai an je gaban manya lalle a je gaban manya wannan shine abin da ya kamata sai a gane inda ya sa gaba Allah ya yafe mana kurakuranmu albarka annabi Muhammad sai tambaya na ƙarshe na cewa mutumin da ya zo wajen karatu aka fara da shi da wanda ya zo ya samu ana addu'a ladan su ɗaya ne. Bawan Allah wannan shi ne guri na hakika. To idan za a yi kiyasi a babin yadda manzo Allah ya faɗa a zuwa sallar Juma'a wani za ka ga ba shi ladan rakuni wani saniya wani rago wani akuya wani kuma kaza wani ma kwai wani ma kuma ya tashi babu ai ba za su zama ɗaya ba Allah ya samu dace wanda ya zama ya riga ka zuwa ya ji ayoyin Qur'ani baka ji ba an karanta wasu hadisai kai ma baka ji ba amma ka zo dai ka samu karshe to kai ma kana da wata falala ba za ka tashi ba amma gaskiya ladan ba ɗaya ba ne Allah ya taimake mu na'am lafiya kana Yawan mutum ne ya bige wani misali a mota.
eh To an ce in ka bige za ka yi azumi sittin.
eh haka ne To a takaice idan ka bige mutum biyu take ko uku ba.
Tantan ɗin ne za ka yi guda ɗaya in dai bugewa ɗaya ne, sai dai in ya maimaitu a lokuta daban-daban. Amma misali in moto ya haɗari ko mashin ya haɗari mutane goma sukan mutu a lokaci ɗaya azumi ɗaya ne wanda za a yi dai wannan shi da abin da yake ya tabbata. Allah ba mu dacewa.
منظورنا سيدي لا داها ويبرزاتي لمن لم الله